manzara sallallahu alaihi wasallama ya aure mai nuna alhali da shi da ita duk suna cikin harama da shi da ita duk suna cikin harama Sagadi ba ala da salama ne sagadi ala da salama ma yi salama da abu mai da aiki mai da aiki da ba cewa da ala sallallahu alaihi wasallam ya aure mai nuna alhali yana cikin harama دون أول الهمسي قال حدثنا من جهة قال حدثنا الأوزاعي قال عن أبي مالك عن عباس شعب صلى الله عليه وسلم يأمر ميمونة إلى تكين حرمة وأن الحديث كينا وأن يكينون أولي مورمي بحرام بني وأن أتكين مصابو منهم guda hudu hanafiyawa sun yi aiki da shi a wajen hanafiyawa wanda yake cikin harba da ake ko ura ba laifi don ya yi aure ya iya yin aure shi a kansa kuma ya iya ɗaura aure ga wani ɗan wajen hanafiyawa sun aiki da wannan hadisu wanda a ce hadisi ne mai matsayi na farko su da buhari da su su gwaito shi to amma malikawa fa da shafi'awa da hanabilawa su suna ganin a akwai wani hadisin wanda ya mu'arara da shi shine wanda za mu ji hadisan da za mu ji a yanzu babin hani daga wannan wato yin hani daga a ce mace yana cina ji ko mura yana kama da ji ko mura a ce ya yi aure an na fi an ruwa yi min wa'ami an na abanar na usman abanar na usman ya ce ya ji tsanar na afani na cewa Allah na sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanda yake cikin harama da aure kan wanda yake cikin harama da hajji ko umra ba daidai ba ne ya aure a sannan in zai yi auren ya bari sai ya yi tahalluli ya gama hajjin ko ya gama kumra wala ya haɗu ba ma daidai ba ne ya ce zai nemi aure neman auren ma ko da ba ta hanta an ɗaura ba haramun ne a cikin ana ana cikin harma da hajji ko umra haka nan ba daidai ba ne ya ɗaura wa wani aure wanda wannan hadisin shi muslim ya rawaito shi haka nan abu dawud da turmuzi ya da nasa'i da ibnu malik masu zurfan da shi daban da buhari da sun ruwaito shi shi yasa akalla shi a iya cewa a matsayi na uku yake da inganci to amma akwai dalilan da suka sa su malikawa da shafi'awa da hanabilawa suka gabatar da shi a kan wancan hadisi wa rubama ya ariru lil mafuki ma yaj'aluhu musawiyan aw qudima so da yawa hadisin da za a ce matsayinsa bai kai ba amma kuma wani dalili ya iya zuwa ya sanya shi a ce ai ma shi ne a kan gaba babban madogararsu a kai shi ne za mu je ta nan gaba madogararsu a kan gabatar da wannan hadisin a kan wancan aka gabatar da hadisi wanda yake matsayi na uku ne da shi a kan hadisin da yake da matsayi na ɗaya
an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya yi hani daga ce mutum yana cikin harama da aje ko mura ya ce aure ya daura aure ko ya daura wani aure ko ba ya ce zai nemi auren kasan an nan ya zai da an su biya da an kayi wani musa an bai ni wani ka ya ce umar umar ibn ubaidillah ibn ma'amarin ya aika zuwa abanar usmana yana tambayar sa daidai ne wanda yake cikin harama da haji aure da daura aure sai a bani ya ce hakika mahaifinsa shi da su harin da faru ya faɗa cewa na su sallallahu alaihi wasallama ba shi ne bane wanda yake cikin harama da haji ya daura aure ba za a sallallahu alaihi ya ce ba shi ne bane wanda yake cikin harama da haji ya daura aure ba za a dubu ma zai yi auren ba ba daidai ne ba ma ya nemi auren wannan ke to akwai hadisi babba wanda yake ya ƙara ƙarfafa fahimtar su malikawa da shafi'awa da halabilawa a wannan matsalar shine hadisin abu rafi abu rafi da ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya auri maimuna da shi da ita ba wanda yake cin haram kuma abu rafi ya ce ni aka aika ma na nemo auren. Bisa malikawa da shafi'awa da halabilawa su ce Yaulan Abbasin da ya ruwaito wa incan hadisan an yaro ne domin bayan ma an yi auren maimuna ta tare gidan manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya kwana a gidan saboda yaro ne a sannan to ga ruwa wanda yake babba ba ma kawai babba bane shi aka tura ya nemo auren to ba dole a gabatar da ita akan waccan ruwayar ba shi yasa su da lulu su kenan shine rubba ma ya rubu lil mafuqi ma ya alhu musawiyan aw qaddima ko yadda shi Allah dan fado yake fada da sauran rawi kadim izal ahiru laysa yu'lamu نكح ميمونة وهو مظلم عن ابن عباس روى الشيخاني ما لأبي رافي زور الحالي ما لأبي رافي زور الحالي حديث أبو رافي shi ne abin ɗarin jayarwa tun da shi shi aka aika ma nemo aure ballantana ma kuma an samu wasu hadisan ma daga ita kanta mai muna ita kanta ɗin ta ce ai sannan manzon Allah ya aure ta da shi da ita ba ɗaya da yake cikin haram shi ba a cikin harama ita ba ta cikin harama shi yasa kenan a su hanafiya malikawa da shafi'awa da hanabilawa ke ganin duk wannan ya fi ƙarfin wancan yanin abu ne wanda yake za a ce wato la tu hasin bi wahidin ahla baiti akwai da yawa wanda suka rawaito cewa baya cikin harama shi yasa wancan ko da yake ya zo ta hanyar da dole za a ce matsayi na farko ne na inganci to amma kuma waɗannan da suka zo da dama ta ɓangarori daban-daban dole a gabatar da su a kan wancan wa kauni rawi inda dai shi shafi ne ke faɗa a biyatul usuli wa kauni rawi sahiban waƙi a ce fansuf halalani ko fansuf halalani ila maimunati yana daga dalilan da ke sa a rinjaya in an samu ta'aruri tsakanin hadisai ya zamo shi wanda ya ruwaito shi ne ma abin ya afku a kansa kama a nan an ruwaito daga maimuna cewa da ita da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya da yake cikin harama da hajji ko umra sanda aka ɗaura musu aure mutum da ita ce aka ɗaura auren da ita ga kuma yadda aka ce ga yadda ta ruwaito ba dole a kyale ruwayar kowa ba a dawo ga ruwayar ta wannan shine mahangar su malikawa da shafi'awa da hanabilawa duk ko hanafiyawa suna hanyar cewa wanda ake zama mai matsayi na farko ne a mai matsayi na farko ka tafi ga wani mai matsayi na daban a idan ne za a yi aiki da shi shi yasa kowanne dai akwai tasa mahanga idan kowanne akwai tasa mahanga to na yawa wasu ka'idoji na tarjihi ba yawa wani ka'idojin na tarjihi ba wai an sami ittifaqi malamai a kai ba yawa wata abin da wannan yake ganin za a yi amfani da shi a rinjaya wannan yana ganin ba haka ba ne ba za a iya amfani da shi a rinjayar ba yawwa kamar su hanafiyawa duk wannan abin da ake ganin cewa za a yi amfani da shi a rinjayar suna ganin duk ba hujja ba ce yawwa duk ba hujja ba ce a wajen su kamar yadda su sauran suke ganin a jam'i a hada ya fi su ko koyaushe suna ɗaukan tarjihi da nasu ƙa'idojin ƙa'idojin tarjihi sun fi jawo saɓani ma tsakanin malamai saboda su da yawa ta التعارض بين بين الأدلة وبين قواعد الأصول حتى أسمى تعارض tsakanin ƙa'idoji na usulu misali a ce ga kiyasi yadda kiyasin ya hukunta ga kuma hadisi wanda yake ahadi to a nan akwai daga malamai wanda suke cewa hadisi inda ahadi ne to ai a iya gabatar da kiyasi a kai amma akwai a cikin malamai wanda suke ganin a'a ai koyaushe a'a a gabatar da nassi wannan tunda nasi ne ko ko da dai ahadi ne ai sai ya zamo shi ne abin gabatarwa akan wato kiyasi yau ko da kiyasin ya zo da sabanin haka to kuma akan samu ta'arurin tsakanin su kansu na su da na su shi shi yasa ba inda zaka ga ai masalar afiyatul usul shi Abdullahi ya fi yawan magana irin akan shi wato ta'aruri cewa wato ya rinjayi duk abin da ya gabace shi duk abin da yake yayi mu'arara da shi kulli babu rusina babu da jaru ilmu hulum babun hukuncin yin kaho ga wanda yake cikin harama da hajji ko umra Nazala sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaho alhali yana cikin harama. Manzana Sallar Islam ya yi ƙaho alhali yana cikin harama. Annan Sallar Islam ya yi tsaho alhali yana cikin harama ya ce abdullahi abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsaho alhali yana cikin harama sannan ko daga baya ce yin illatin ta kone bihi babu cewa wanda yake jarraba da ake ko umra ya iya yin kaho idan akwai wani abu da yake damunsa manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho alhali na cikin rama da hajji ko umra daga ciwon gaba da yake damunsa wasu da waudata da alhamza ciwo a jikin gaba amma ciwon ya zamo iyaka nama ne bai kai kashi ba shi ake kira wasu ciwon da iyaka nama ne ko fata ko nama bai kai kashi ba to shi ake kira wasu kadani babu cewa wanda yake kira rama da ake ko umra ya iya kaho bisa bayan kafarsa maza da sallallahu alaihi wasallam yayi kaho alhali yana cikin harba da haji a bayan kafarsa saboda ciwo da yake ya same shi a sannan babu cewa wanda yake cikin harba da haji ya iya yin kaho tsakiyar kansa ya ce na jarɗar da buhari na ta yana faɗa cewa ba za sallallahu alaihi sallama ya yi ƙaho tsakiyar kansa alhali yana cikin harama abu da ake kira lahai jamal sunan waje ne tsakanin makka da madina ba suka ce a lahai jamal tudu ne wani tudu ne wato akan hanyar makka babu a ci wanda ke kira raba da haji ko umra a ce kwarkwata su dame shi a kansa to yanzu yake nan a tattali ma da kwarar da karimin da malikin zarari an ka abin da kujerata an na hukara ma rasu da sallallahu alaihi wasallam abin da kujerata ya rasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin harama sai kwakwata ta dame shi a kansa sun zala sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya arke kan nasa ya ce kai azumin kwana uku ko ka ci da miskinai shida mutum na bibi mutum na bibi ga kowane miskini ko ka yanka akuya duk wanda ka aikata a cikin wannan ya isar ma shi yasa aukin da aka faɗa ta halili ce in aka yi ɗaya daga cikin ya wadatar ba ta tibi a nan kuma a kan rubu wani rafi a nan yana asili kafin da ya kumin kafin da kumin siya mai nau sadaka na wulus ruwan da aka yi a ciki auren a nan ta hayi Limani yukara lana Abdurrahman da Abdullahi wa wadda shi take yukara lana Amur Kura ne kai sun adin jumai da hukura biyu karami wa ilin kakarin rubuta da karin rubuta ta yake na yi harama da aji ko umra sai kwarkwata ta yawa a kaina labarin haka ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ibran da azali ya zo alhali ina dafa wani abinci ga jama'a ta zai mazala sha fuskar na da har yatsunsa ya ce ka je ka aske wannan gashi na in ya so ka yi sadaka da miskinai shida ka ce da su. Izamata babu guslin muhuri ne babin cewa idan mutum yana cikin harba da haji ko umra sai Allah ya kaddara ya mutu to a iya masa wanka da magariya kenan. an yi abbas an da rasul kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa waka satu na kadu taguwar da yake kai sai ta kada shi ya fado da kaya karya wuya ya mutu alhali yana cikin harama sai ya mutu za ka sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yake shi bi masa wanka bi ma'in wasidirin da ruwa da magarya ku yi masa littafani a tufafin haramarsa da kwarjallan da mayafin su za ku yi masa littafani kacce ku ce za ku shafa masa turare kan ku faɓa kansa da turare domin ranar alkiyama za a tashe shi yana tarbiyya tarbiyyar nan da ya wuce yana yi to da ita zai tashi a ranar alkiyama shi yasa aka ce a bashi masa sufar muhuri a nan an samu saɓanin fahimta tsakanin malamai wasu malaman suka ce wannan magana magana ce wadda iyakar da shi wannan muhurin shi yasa sauran wanda ke cikin harama da hajji ko umra idan Allah ya sa suka mutu a wannan halin to wannan ba zai sa a ce ba za a shafa musu turare ba za a shafa musu turare za a yi sa musu littafa ne ba sai lallai tufafin ma da ke jikin su ba a yi musu littafa ne saboda saboda asali ai duk ibada tana yankewa da mutuwa duk ibada tana yankewa da mutuwa da wanda ya mutu ba mukallafi ba ne ai takalifi sai da rayuwa shi yasa a ce za a yi musu abin da ake wa wanda yake cikin ibada ai ya fita daga asali ya sa ta ce wannan wata hususiya ce ta shi wannan bawan Allah da Allah ya sa ya mutu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka fifita shi da haka fahimta wasu kenan musamman Hanafiyawa da Malikawa anan ma Malikawa sun dace da Hanafiyawa wasu malaman kuma suka ce a ai wannan ya shafi kowa duk muhurimi ma da ya mutu yana cikin harma da hajji to ba daidai ba ne a shafa masa turare a kyale masa kuma iyaka tufafin da ke jikinsa a yi masa littafani da su ka a sa wani domin yadda aka faɗa zai zo ranar alkiyama yana tarbiyya zai zo yana tarbiyya wannan ba wata hususiya ba a dawo hususiya sai inda akwai dalili a bayyane cewa wannan hususiya ce a nan wasu ce ai ba wannan su wancan suka ce akwai wannan tun da ba duban kiyasi ai kiyasi zai iya tasiri ya sa ka ci ayyar nan da limin ne ya sa
babu fi kan kafan yanzu zama ta babu a cikin da wato tufafi nawa za a yi amfani da su wajen kafanin wanda ke cikin harama da hajji ko umra in ya mutu a wannan hali idan mutum ya mutu yana cikin harama da hajji ko umra to da kafani nawa ya dace a yi masa muhuriman wani mutum yana cikin maraba da hajji an kare shi daga taguwarsa sai ya karya wuya sai aka ce ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku masa wanka da ruwa da magarya ku yi masa littafani a tufafi biyu sannan ya faɗa albubun magana wannan magana ya fito da kansa daga rumfar da yake ciki ya ce e ba kafu yadda kuce za ku shafa masa turare domin za a tashe shi rana alkiyama yana mai talbiya shugaba ya ce sai na tambaye shi bayan shekara goma na tambaye abu bishir ya zo min da hadisin kamar yadda yake zo min da shi nan baya da shekara goma sai dai a yanzu sai ya kara ko ku ce za ku kwasa fuskarsa ko kansa ko za ku rufe fuskarsa ko kansa ku bar fuskarsa a buɗe ku bar kansa a buɗe yadda mai harama yake ya sa a tashi a kabarin alhali kansa da fuskarsa suna buɗe a haka za a binne shi don ranar alkiyama zai tashi kawai yana tilbiya babu hani daga ake za a shafa wa mai harama da hajji ko umra turare in ya mutu a wannan halin an ayyuka an sai ibn jubair alim da abbas ya ce wata ran wani mutum yana tsaya arfa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi ya fado daga taruwarsa sai ta kan sai karya wuya ko cewa ya faɗa sadu sai wato wannan faɗuwar ta karya masa wuya ko taguwar ta karya masa wuya Allah na sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku wanke shi ku yi masa wanka da ruwa da magariya ku yi masa da kafani a tufafi biyu kan ku ce za ku shafa masa turare kan ku rufe kan ku ce za ku rufe kansa ubangiji azza wa jalla zai tashi shi ranar alkiyama yana mai tarbiyya أما سورة عن الحكم أن سيد بن جبير عن ابن عباس قال أبلان عباس يتي wani mutum wa mai harama da haji ko umra taguwarsa ta kada shi ta je bush kasa wannan ya saboda ya mutu aka ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi aka fada masa manzo Allah ya ce bi masa wanka bi masa da kafani amma kan ku rufe kansa kan ku batsa masa turare kan ku je da turare kusa da shi domin za a tashe shi yana talbiya. Yuhammara wato rumuri ne wa ra'asuru idan mata. Babu hani daga ake za a rufe fuskar rumuri ne ko kansa idan ya mutu. Ana rasulan kana hajjan ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum ya fito hajji tare da Allah sallallahu alaihi wasallam. raƙuminsa ya jefar da shi sai ya mutu daga wannan jefa wata raƙumin ya yi masa Allah da sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi masa wanka a yi masa da kafa ne a shafi biyu ka arbe kansa wa wato da fuskarsa domin zai tashi ranar alkiyama yana talbiya babu hani daga ace a rufe kan mawurimi idan ya mutu قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبد بن دينار ان سعيد بن جبير a sai da zubairin ya ba shi labari cewa ɗan abbasin ya ba shi labari ya ce wani mutum ya taho yana cikin harama da haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fado daga kan rakuminsa wa kasar aka karya masa wuya karyawa sai ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi masa wanka da ruwa da magarya sanya masa tufafinsa na harama wannan tufafin da ke cikin da yake cikin su sanda ya mutu tufafin nan na harama da sai su za a yi masa da kafa ko a fara kore a kai kan ku rufe kansa domin zai zo ranar alkiyama yana talbiya fi ma musila da abin babu a cikin wanda abokan gaba suka hana shi karasa aikin hajjinsa aka hana shi shiga maka ko aka hana shi zuwa arfa ko zuwa mina ya iya shiga maka amma kuma ya je arfa abin ya gagara duniya zai abin na mamadu da Allah ya zai da ruburi ko kala da sana'a bai kala da sana'a ji wani ya ku anna bai kala da sayi wa sani babu da abdullahi abada ku kallama abdullahi ibn umar ce sun ba shi labari cewa su dinnan sun yi magana da mahaifinsu shine abdullahi umar ibn zubairi a wakacin da rundunar hajjaji ta zo don ta yaƙi abdullahi da zubair kafin a ce an ci abdullahi da zubair wato hijira ta saba'in da biyu kenan hijira ta saba'in da biyu fakala suka ce da shi muna ganin kai zaman ka a gida kan ka ce zai ka je haji ba abin da zai kware ka zuba ka je haji a wannan shekarar ba kai da kayi haji ma tare da manzon Allah ba manzon Allah kayi haji kayi haji ya fi a lissafa wannan shekarar ana cikin rikici kai zaman ka a gida. Muna jin tsoron ya zama ko ka fita ma shiga makkan ta gagare ka. Muna jin tsoron ka a san tsakanin ka da shiga ka ara. Sai Allah Umar ya ce, Ai mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu yi umra Hudaybiyah. amma kafiran Qurayshawa suka tsare manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su je Ka'aba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke hadayarsa ya aske kansa shi ya sa ni fa sai na je sai na je Makka nan ina shaida muku cewa na dau niyyar umra in Allah ya so a zan tafi kulliya bai ni wa bainal baiti in ya zama ba a banda na je har Ka'aba ba aka tsare tsakanina da Ka'aba to fa in wuliya bai ni aka gane ni da sami zuwa ga Ka'aba to zai tsawa ki in ko zama an tsare ni da tsakani na da Ka'aba ban sami zuwa Ka'aba ba to mun ne ko zai in kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ina tare da shi sannan ya ci gaba da tafiya sa'a daya sannan kuma ya ce Hajji hajji da umra duk tafiyar su ɗaya. Ina shaida muku cewa na yi niyyar hajji a kan umrar tawa. Manta a kan umar bai tarali daga gare su ba, sai da ya tarali ranar layya sai da ya jifa ya kuma ya bada hadaya saboda tamattu inda ya Allah ya kaddara ba a tsare tsakaninsa da shiga makka ba su da suka zo suna jin tsoron kada su ƙara bakin ciki bakin jini a wajen musulmi shi ya za sai suka yi shawara ko aka aiko musu da umarni cewa su kyale a gama aikin hajji kafin su fara yaƙar ranar musulmi wacce ranar musulmi makka ce headquarters a makka ya zauna a nan iya halifancin da zai in allah ta shi a matsayin halifa wani bai gaga da suke ganin ai shi ne halifa ma daidai su abdulmalikul warwana yan kwace ne a sanin sai abdulmalikul warwana ba halifa ne sai bayan kashe abdullahi zubair ne za a ce ya zama halifa kan amma kafin kashe abdullahi zubair shi ba halifa ne abdullahi zubair ne halifa to عن الهجاج الصوافي أن يعمل أبي كثير أي كلمة عن الهجاج الأمر الأنصاري أنه سمع رسول الله الهجاج الأمر الأنصاري يعني وزارة صلى الله عليه وسلم الشيوخ wanda ya tafi aikin hajji sai ya kare sai kare a same shi ko bari ko ya zama gurgu ko ya kare ya kare ya kare shi kenan ya yi tahalluli ma'ana sai ya yanka daya ke aski amma kuma baki sai je ya hajji in ya samu lafiya a hanyar zuwa makka sai Allah ya sa rubutaka same shi ya zama aikin hajji ba zai iya ba ko ya kare ya zama ba zai iya aikin nan ba to abin da yake akwai sai ya tahalluli a nan ya ta fuskar yanke ya yanka da su da yin asu ka in ya so baki sai ya je yi na na shi shiga da Allah albasin da babu ɗaya da daga wannan suka ce ya dukkan amma wannan hadisin malikawa ba da shi suke aiki ba su a wajen su wanda irin wannan ya same shi ai abin da yake wajibi ya za ta ya warke in ya so ya karasa aikin sa amma ba ya ce zai ta haruli nan take ba ya tsaya a saurari warkewarsa ya karasa aikin sa to na koda zai bayi zuwa ga haka din sai ya bari sai ya warke sannan sai ya karasa sai dai in ya zamo da cutuwa to wannan kuma ya iya ta hannu zan saboda ganin wannan amma ne ba haka ba sai zara ciwon ko abin da ya kama da wannan ba cutuwa ce can ba wadda za a ce ta kai ta wuce ta al'ada da irin wannan ciwon to sai a ce ya ci gaba da zama da harama har sai mutum ya karasa aikin sun ya warke. Abu Adamu zaunin da mai kare. A in an kai shi, ai abin da yake akwai duk malamai sun gabu. cewa a duk halin da aka kai mutum arfa matuƙar ya riga ya yi harama to ai ya samu hajji yawwa dukkan malamai sun gamu a kan wannan amma wannan maganar da ake yi kamar a kan dani ta yi shi kaɗai ne ya tafi ta yi a wani ƙauye ne ko ake jin ma wannan ya same shi ya samu ɗan ƙauye ya fake ba wani alhaji a wajen ba wata hukuma ba komai to shine ga matakin da zai ɗauka amma da galibi da wani tafiyar da ake yi ai a cikin yamma ce ko sau da yawa baya kan zamo da wakilai na hukuma tare da jama'a wanda suke ɗaukar mataki in irin wannan ya faru. Na kuma da musan na ƙara da suna yin hannu tsaye ne kan hajjaji na samuwa ke. Da sana'a yin rabe kasirin an yi kiri mata. Da za a sallar da sallar ce wanda ya samu karaya ko ya gurguntaka da hakika ya tare ne amma kuma wajibi ne baki ya dawo ya haji na da da da ba da ba ku rera suka ce da zuwa amin ya gaskata shu'abi ya faɗa a nan ruwayar wajibi ne zo baki ya haji shi ɗaya ruwayar shu'abi wajibi ne wata hajji ba a cikin dille ba ba amma a wannan ruwayar aka ce wajibi ne baki ya zo ya haji babu shiga maka قال أما أنا صغير قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور وقال قال حدثني نافع أنا عبد الله بن عمر عن شعبة عمر يا فتى مصر شعبة قال صلى الله عليه وسلم يا كتير سوكا أبي هو هنا ya yi sallar sallar ba ya zo maka ba ya shiga ta da da daddare sai ya bari sai gari ya waye a bikon yake tsayawa ya kwana ya lokacin da ya zo maka inda manzon Allah yake tsayawa ya sallah a dukuwa akan wani tudu ne mai kauri da zikuniya ba a yi masallacin da aka gina a zikuwa ba an yi masallaci yanzu a zikuwa amma inda manzon Allah ya yi wannan sallah ba a nan ba a cikin masallacin ba inda manzon Allah ya sallah yana ƙasa da nan a sassa wani tudu wanda yake mai kaushi mai kauri babu shiga maka da daddare ne ya kunce shiga maka da daddare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da daddare daga jikin rana yayin da ya ta wani mai ura wato bayan an gama rabon ganimar a wasu a watan shawwal da shekara ta takwas daga hijira yawa yi gari a jikin rana gaban wanda kwana zai yi har yayin da rana ta karkata sai fito daga jirana ya fi wata bata da sarfa da sai da ya haɗu da hanya min zarifa hanyar da ake tafiya madina da zarifa ne shi ya ba shigo maka ba sai da rana kenan to bin abdullahi da ali ibn husayn an maka rashin kabi an da ya tsara da salam an an tsara da salam ya da rana da dare sabi kan fara yana haske kai ka ce azurfa ce da aka nara ya kura sannan ya waye gari a inda kamar zai yi kwana a nan sannan ya kama hanya. Babu sai na ya dace wanda zai shiga maka ya shiga maka. Wanda na kula da sallama ya shiga maka daga tudu madaukaki wanda take wajen bada wajen muhasar. ya fito da sani ya ci suna duhu na ƙasa. Babin shiga maka a wato da tuta. Dukuni an ajin zubai da an jaji da Nabiya Allahu Anhu, Allah na Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya shiga maka a hali tutar safara ce. Babin shiga makka ba da harma ba daidai da ayi shiga makka ba karsa ana cikin harma da haji ko wura ba da zara sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana sanye da farfani ya aka ce da fakila aka ce da shi ibnu hadal muta'alliqun bi asari ka'aba ya rasulullah ga ibnu hadal wanda kace in dai an same shi a kashe shi ga san ya kama labulan ka'aba wai dan ya tsira ka a kashe shi manzo Allah ce duk inda ya shiga ku kashe shi ko cikin kaba ya shiga abin sha kashe shi kana da salam da Allah zubair kana da salam subhanu Allah da Allah da sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah maka da ya shiga maka shekarar da aka bauta maka alali akwai kwarkwari a kansa ake kenan ba muhulmi bane amma wannan wato magana ce da ta shafe shi shi kadai ya faɗa wa inna ma ubi nabi sa'atun min sa'atun min an halatta min shiga maka ba tare da harama ba ba wanda sa'a ɗaya kawai ta rana ni ma din an halatta min in ci ne a yanzu a ran na fita da ku kala da salama wa kuma amarin makiyu da makiyu an zaɓi da abdullahi allah da sallallahu alaihi wasallam ya shiga maka ranar da aka buɗe maka yana sanye da rawani baka ya shiga ba da harama ba. Babu wakacin da manzala ya zo maka. قال حدثنا أيوب عن أبي الآلية البرمائي عن ابن عباس قال قال عباس يتي قال صلى الله عليه وسلم يا زو لشيد سابل سواي وغري واي ورانا تهوك دقا ذو الحجة الآلي سنة شوى لبيت اللهم حجة قال صلى الله عليه وسلم ورجيس في تحللي برائي عن أبي عن ابن عباس قال أبا عباس يجي Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka shekarar da ya haji na bankwana wato shekara ta goma daga hijira a san rana ta hudu da suka wuce daga Zulhijja hudu ga watan Zulhijja hakika ya harma da haji ya yi sallar asuba a filin Makka a filin da yake wajen Makka wa kala yace wanda yake so ya mai da ita umra ya aikata عن ابن جريج قال أداو أجيب النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم يا دو مكة يا أبي رد رهود ga da sauce ga zulhijja dan hudu ga watan zulhijja da safe babu wake wake a cikin harami da kuma tafiya a gaban liman wanda yake wato wanda yake shugaba a ce ga wasu a gabansa suna tafiya وشيخ بن السلام قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مكه عمرة القراش عمرة ديتا بان حديبية الهالي أبلغ رواحة ينا تجيع أجمانسا ينا شوى صلوا من الكفار عن سبيله اليوم نرفق على سبيله رفع يزيل الهام عن مكينه ويزيل الحليل عن حليله كي أنت أمرت كوتي لك كمان في حدث صلى الله عليه وسلم أيو نظام تاريخ أكن قرآني إنه في أيدي دشيبة Sara da zai gusar da makwarfaɗar kai daga inda take, zai ɗauke hankalin badaɗi daga badaɗinsa. Sai na wani ke da shi, kai Allah nurata kamar manzo Allah zaka ringa yin waki kuma a harami na Allah azza wa jalla zaka ringa faɗan waka zaka ringa faɗan waka ya Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce ka kare shi wannan waken da yake ya fi shigar su fiye da a ringa harbin su da kibiya irin wannan waken ya fita musu da hankali min nari na bil fiye da a ringa musu yayyafi da kibiya Thank you. yanzu da bayan kusan da an rushe su zamani ya kawo da yawa an bayan da suke da suke ba abin da yawa an kasa da su an yi gini ko abin da ya kama Yeah. Eto, in jamhura su zuwa yanzu ai tafiyar ake yi kamar tafiyar ita ce mallakar mutum ba shi mutum ba. Amma wanda yake ya je da ƙarfin sa a shi zai iya tsarawa ya aiki su. Da ƙarfi na shekara aka ake tsarawa da yadda za a yi sai mutum yake iya bin wannan tsare-tsare da ya ta abubuwan wanda za su yi a wannan tsare. Hali ba wani yake bukata kuma ƙarfi ko a ai abin da ya sa babban ɗaya daga manufa cewa yana kawo shahidi ko dalili akan hukunce-hukunce daban-daban a kuma don ya karfafa isnadi cewa ba ya zo da isnadi ne ba kaga da ababen guda biyar sai ka ga isnadin da bambanci akalla a farko-farko ko da a can sama ya haɗe ko da a sama ya haɗe amma dai a farko a farko na farko farko sai ka ga isnadi daban-daban ne shi ya sa kaga akalla ya ƙara ƙarfafa hadisi wannan kusan